إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyar rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan kissar yakin tabuka ko mun karanta cewa manzan Allah ya je wurin yakin duda abin da ya faru na wahalhalu da kuma yanayi da ake ciki amma dai an je wurin yakin manzan Allah ya zauna a can ba a yi yaƙi ba saboda Allah ya jefa tsoro a zuciyar su rumawa ba su zo ba kuma hakan sai ya ƙara musulunci izza da ɗaukaka domin sarakuna ko masu garuruwa da dama sun zo sun yi suhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su rinka biyan haraji da jizya kaga sai manzon Allah ƙara samun ɗaukaka da matsayi da kuma jefa tsoronsa da na mabiyansa a zuciyar su romawa duk da cewa daula ce mai ƙarfin gaskiya wancan lokaci za mu karanta ne da malam ya kawo cewa almunafiquna fi gaza tabuka halin munafikai a yakin tabuka dama duk yakin da za a je mun sha karantawa a kan baya sai mun ji irin abin da munafikai suke kullawa wanda ma ya tafi yakin daga cikin su kenan to ba ya tafi bane dan yayi yaki dan Allah zai kulla makirci ne da gutsuru tsoma da gulmace gulmace da kokarin raba mutane da musulunci dama sun saba wannan ɗabi'ar ko to a wannan yakin ma ga irin abin da suka yi wa musulunci na makirci da kuma ƙoƙarin cin zarafi da wulaƙantarwa wadda a nan ne sai Allah ma ya fallashe su ya lissafa manzon Allah sunayensu aka faɗe su ƙarara da wani da wani da wani da wani munafukai ne manzala kuma ya gaya wa Huzaifa bin al-Yamani ɗaya daga cikin manyan sahabbansa shi yasa ake masa lakabi da cewa sahibu sirr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abokin sirrin manzon Allah Huzaifa ibn al-Yamani kenan yake cewa al-munafiquna kullu munafiquna fi kulli zamanin wa makanin mala yake cewa su dai munafikai su ne dai munafikai a kowane lokaci da kuma kowane zamani ma'ana irin munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har gobe har jibi har illa masha Allah fa akwai su a cikin mutane da irin ɗabi'unsu da halayensu duk iri ɗaya ne na fata an gane in ba ku manta mun karanta cikin sharhu sunna ko malam da ka cewa shi daga cikin magabata suna ganin irin mutanen da suke aqida mummuna wadda take ta bid'a sai ta ganin yadda kasan irin munafikan zamanin manzon Allah to haga kenan munafurci da ake cewa munafurci har gobe har jibi a cikin a cikin al'umma yace su dai munafikai su ne dai munafikan nan ma'ana samun su zaka yi yadda a zamanin manzon Allah akwai su ko kuma idan suka yi yakin tabu abinan uhudu da yakin kaza da yakin kaza to wannan halin dai ba su fasa ba a yakin tabuka ma sun yi irin shi yace wa kana lahum fi tabuka nisha'un kabirun fil kadhibi walkida wasakadid walkhiyana yace haka nan halin su yake a yakin tabuka ma sun yi abubuwa masu girma na me fitakadibi na nuna ƙaryata manzon Allah da kuma sakon da Allah ya turo shi walkida sun nuna ɗabi'un su na alkhida yaudara watakazib da kokarin tabar da sahabbai masu raunin imani akan su bijirewa manzon Allah dama suna shiga cikin tawagar ne su domin su abubuwa da yawa wanda imaninsa ba shi da ƙarfi su tusa masa maganganu da ƙarairayi har ya ji kamar zai fita a musuluncin mun karanta ba kuma ta ba a fita yakin uhudu zalla ya fito da mutum dubu ɗaya daga madina zai fuskanci kuma arna aƙalla dubu uku to bayan an kamo hanya kafin a ji uhudu sai su munafika kitsa wa mutane maganganu na ɓatanci da ƙarairayi da cin amana da wadara har suka za mutum ɗari uku a cikin mutum dubu ɗin suka koma da su majina suka ce su tun da ba abu shawararsu ba an rena tunaninsu an bi shawarar yara an yi kaza an yi kaza su ba za ma su yakin ba kawai suka juya suka tafi masu raunin imani kuma suka bi su haka sun rage wa musulunci da sun zama zala karfi ba kuma ma dan jabe ce ba to a wani yakin ma sun yi irin waɗannan abubuwan nasu da yawa yace zahara wannan irin abun nasu na cin amana da yaudara da ƙoƙarin hana mutane bin manzon Allah yace ya bayyana ne fi uddati mawaqifu a wurare daban-daban yace awwaluha abu na farko daga cikin abin da su suke munafikai yace na farko shine to takallufihim anil khuruji wa hum yasbiuna sun kibin manzon Allah da fita yakin tabuka wasu daga cikin su tun a fita yakin masu kifita sun zauna kawai kayan su a Madina kuma ba sun kifita haka kawai bane suka tafi gun manzala neman uzuri na ƙarya ma'ana shi da kansa ya yarda ya bar su zauna a Madina kaga kenan an musu uzuri ko amma uzurin suka ba manzo Allah ba uzurin gaskiya bane na ƙarya ne shi sa Allah sai ya fallashe su yace ƙarya suke kuma Allah an ce su an tsine musu na fata an gane sun ki fita ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah bi a azarin kadiba suka kawo uzurori na ƙarya sun fi zagun manzon Allah ba mun karanta ba wasu daga cikin sahabbai sun to suna son tafi wannan yaƙin amma babu ba su da doki ba su da raƙumi ba su da abin hawa sun zo manzon Allah ya ba su a na wanda ake da shi na baitul mali babu mun karanta ana haɗa akalla mutum takwas akan raƙumi ɗaya ko dabba ɗaya har ma adadin sahabbai ya kai dabbobin sun ƙare ga mutanen ba su ƙare ba ko ba mun karanta ba ba zai ta ku yi haƙuri kuɗin ku zauna tun da babu abin da za a baku ku hau a wani tafi ta kaga wannan sun taho da imanin su har ma suka koma suna kuka da bakin ciki wanda manzon Allah ba ya bada labarin su ko yawa to su kuma suka zo kuma zalla da suna da abin hawan da damar tafiyan masa kawo uzuri da ƙarya dan a tafi kenan ku zauna za mu ji irin uzurin nasu wanda Allah ya fallahe su ya bada labarin yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari dangane da su munafikai yace wa minhum daga cikin su man yaqulu idhan li wala taftini yazo yace manzo Allah ya manzo Allah ni kaman uzuri karanta sai in tabukan nan karka saka ni in shiga cikin karka sa in tafi in je in fitunu da matan rumawa wace yace manzo Allah shi ai mutum ne mai karfin sha'awa in naga matan rumawa zai fitunu ba zai iya hakuri ba yanzu na uzuri ne kuma ga bangare guda ya zo kamar cewa shi wani mutum ne mai tsoron kada zai yi sabo ba haka bane haka za haka za dauke shi amma Allah san ƙarya yake shi salaf sai fallashe su yace ala fil fitati saqadu ai in fitar ma da suka yi cewa da tsoron wajin tsoron kare zai fada wa matan Romawa ya gansu yi sha'awar su shi yasa ba za ta yaki ba aka ce zauna gida to zauna wannan da yayi tunda munafurci ne Allah ga zuciyarsa yace ai ya fada cikin fitinar ba kana tsaron fitina bane to ka ga mutum take ta ma domin Allah san ƙarya yake yi ba haka bane abu da yake cikin sa yace wa inna jahannama mu'izna bil kafirin ai ya sani da shi da masu irin ɗabi'un sa wutar jahannama to can ne matattara duk wani kafir duk wanda ya kirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye shi tun daga wancan zamanin har ana ɗaya ƙasa to a gaya mar ya sani wutar jahannama nan ne gun tara su Allah ka saba ma cikin su Allah ka tsare mu da zuri'ar mu gaba kida yace wasani daga cikin munafircin su da abubuwan su na biyu yace tashabbu'uhum min natu al-furuji sun hana ma mutane ko fita bayan su ba su fita ba sun fita bayan gida ta kasa kasa suna yaudaran mutane su faffada musu maganganu cewa sa musu rauni da tsoro a zuciyarsu yanzu ka fita ka bar gonarka ba ka da ɗa ba ka da jika ba ka da wani bawa ga amfani ya ɗauko na kamar ka ce haka kuma ka tafi ka bar shi wa san yau za ka dawo tabuka nan kusa ce tafiya ta ta'alla wata ɗaya ko wata biyu a je a dawo haka tusa mutum wani abu na na kin fita kin sanya fita idan imaninsa da kai ya kawo ba haka su ba su fita ba kuma sun hana wani ma ya fita haka bala'i guda biyu kenan ko me suke ce mutane yace kama qala ta'ala su ma wannan Allah ya bada labarin me suke ta suka cewa wa qalu suna cewa masu rauni imani la tanfiru fil harri kada ku fita yaƙi a cikin tsananin zafira nan ga rana da ake yi ku kama hanyar saharan nan yanzu a ce ka kama hanya da rana tsaka april a ƙasar nan a ce kamar april a ce ka hau mota ko ka tafa kafa daga nan zuwa butti haka tafiya ce ba ta kankanuwa ba kuma da rana kamar karfe ɗaya a kama hanya haka suna hana mutane fita sai musu ai zafi ya yawa ga zafi malam za ka je ka halaka a banza akan aje ma ka mutu su tura dai mutane raunin imani da kuma jin cewa suna da wani abu na ba za su fita ba to sai Allah yake bada labarin su yace kul ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra ai wutar jahannama ta fi tsananin zafi ma'ana duk wanda ya ki bin manzon Allah irin wannan uzurin ba tsoron zafi yake ji ba to zai ga wutar jahannama ita kuma ta fi tsananin zafi da bala'i Allah ka tsare mu da zuri'ar yace law kanu ya'lamuna ko inda ake sun sani amma su munafikai ne dama ba masu imanin gaske bane su suna ganin cewa za su yaudare Allah ne ma za su yi Allah dabara ne ma to suna ganin ai duk wani abu inda ka guje masa a nan duniya baka shiga ba to ai lahira ba wanda kuma har gaba kuma sun ra'ayi da ya ji kunyar duniya gwara me ta lahira akwai mutane da yawa da da zai faɗa da bakinsa ko kuma aikin da yake ya nuna cewa wallahi da ya ji kunyar duniya gwara a lahira duk abin da Allah zai maryama suna nan da yawa da yawa cikin mutane Allah ka tsare imanin to kuma duk abin da za a yi a duniya na wahala wallahi na bai ma kai na fula ba kan lahira ita fa ba ta da ƙarshe ba kuma ta jahannamar nan fa ita bala'in ta fa kawai baka ma taɓa jin bala'i irin sa ba duk wani tunanin ka akan raɗaɗin zafi da ƙuna da bala'i shi fa jahannama fa daban ne babu ma haɗi Allah ka tsare mu da zuri'ar mu yace wa salisu yace akwai lafkan ne fahuna inda a sun sani sun gane to a ga musu wutar jahannama ta fi tsananin zafi ka bi manzan Allah ku tafa tsananin zafin shine zaman ka lafiya shine samun ni'imarka shine kuma samun aljannarka amma kin fita saboda wani zafin rana to a na fita wannan ita kuma ba ta da iyaka duniya kuma komai zai kare ina fata an gane yace wasarisu abu na uku muhawalatuhum al-gadar bi sallama wa huwa a'idun min tabuka bayan sun tafi yakin ma Allah ya kamo hanyar dawowa wasu daga cikin su sun yi kokarin algadar cin amana ci amanar manzan Allah ma'ana su kulla makirci a cutar da manzan Allah in suka samu sarari a turo dutse a kan shi a markaɗe shi da wani makamanta haka suna kulla shi magnafiki kullun dako yake yaya wani bala'i zai samu manzan Allah kamar dai a yanzu ka samu akwai da shi kullun taninsa yaya za a samu wani abu ya dakushe musulunci suna nan ba su da ajiyar in ana maganar addini tsauka kai baka waye ba ne kai ɗan ƙauye ne kai ba gidaje yaya ana maganar modern world ana maganar an zo wata duniya mai technology tana maganar wani kaza kaza na addini haka ita ganin kawai shi a daina maganar addini in kai maganar Allah ya kaman ka taka masa mashi a zuciyarsa baya bukata wani faɗa ne wallahi ba zai ba amma ran shi baya su da zai samu ire-iren su in zai shekara wallahi wani ba zai yin sallah ba in ka gaya sallah to ya zo cikin mutane ne dan dole zai tashi sallah a ga dukkan munafunci kenan Allah ka tsare imani yake sun yi kokari wannan kan da yake dawowa daga taboka hina kana muru bil aqaba da yuta ta wani guda kace al aqaba wa ma'ahu ammar bin yasir wa hudayfa bin al yamani ina tare da sahabbai guda biyu ammar bin yasir da kuma huzaifa ibn al yamani suke kokarin yin manzo Allah kwanto din su cutar da shi sai Allah ya fallashe su ya faɗa manzo Allah labarin su kuma ya faɗa musu sunan su ma gaba ɗaya na fata an gane so da dama Allah yana rufa musu asiri to amma sunan bala'in su ya kai har Allah faɗa sunan su karara sai da wani da wani da wani aka lissafa su munafikai ne kuma manzo Allah faɗa wa Huzaifa ibn al-Yamani ko yace fa kashafahumullahu ta'ala Allah sai fallashi asirin su ya tona asirin su wa khayyaba qasduhum Allah ya dakushe nufin su ba cimma abin da suke so ba ya tutar da manzon Allah da sahabbansa yace wa hafara rasulahu Allah ya kare manzansa wa a'malahu da kuma aikin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su kariya dukkan makircin su Allah ya bari sun yi abin da suke so ba ko na muke wa a'lamu kuma bashi ya ga ya faɗa masu bi asma'i da sunayensu Allah ya ba mu zala labarin yace da wani da wani wani dan wani munafiki ne wani dan wani aka faɗa masu sunansu karara sallallahu alaihi wasallam fa akbara biha hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu wazala sai kuma ba hudhaifa labari yace zo na baka labari hudhaifa abinda Allah ya faɗa min game da waɗansu mutane daga cikin masu bina ka rike ka sani wane munafiki ne Allah ne ya faɗa abin na shiga uku wane munafiki ne idan Allah ya faɗi sunan waɗansu ya ce ƴan aljanna ne ko su kuma Allah faɗi sunan su aka ce ƴan wuta ne tsinan nuni da ransa tafiya a duniya kuma da yake Allah Allah ne ba za su iya tuba ba haka suka mutu a cikin bala'i Allah ka tsare imanin Allah sai faɗa hu zai fa labaru kuma yace zai fa kar ka faɗa wa kowa na fata an gane yace wani za su miya sahibu sai su sallama da aka ce zai fa sahiba sirri rasulullah sallama abokin sirrin manzon Allah Allah faɗa masa wata magana da ta kare faɗa wa kowa aka ce zai bai faɗa wa kowa ba sabai sun san wannan sirrin da Huzaifa manzo Allah ya faɗa Huzaifa sai Umar bin Khattab ya zo wata rana ya ce Huzaifa ina gama ka da Allah ka duba girman Allah a cikin mutanen da manzo Allah ya ce munafikai ne ina ciki kaga wannan ya nuna maka tsantsar tawari'u da neman yadda da Umar kare je ko Allah ya ki lamarin sa na fata an gane yace ina ciki Huzaifa ce baka ciki to haka aka shiru wani ma zai ƙara zuwa wani ma zai ƙara zuwa to kula da cewa baka ciki to wata ran kuma munafikin ne zo shi kuma ko kuma sabi ba ƙarya kuma zalla ta kare faɗa kowa sai ce baka ciki kai Umar kuma wallahi ba zan ƙara barrantar da kowa ba ma'ana kar kowa ya ƙara tambaya ta kawai ko bar ni a ga yau kansa tokaciya ya zo na lafiya kenan ko saboda wata ran za a waya gari munafikin ya zo da kansa to me zaka ce masa kuma zalla ta karka faɗa amma suka ce sahabbai muna gane mutum munafiki ne idan ya rasu ku zai fa na raye ya yi zuwa sallar da na'idar su ku sa gane wa na fakwai danza na ba ta gane tunda lokacin garin madina ba ni babban gari bane ai duk wanda ya rasu an san wanda ya rasu kuma za a hada je ai jana'iza saboda ga falalar da mazala faɗa game da zuwa sallar jana'iza to an ga zai fa bai je jana'izar wani ba to wani akwai jan biro a kansa anan ake ake gagganewa amma dai shi bai faɗa ba har ya koma ga Allah ya ce arrabi abu na hudu ko istihza'uhum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu ta'ala anhu abu na hudu shine sun yi manzon Allah izgilanci da kuma sahabbansa shi munafiki har kullun duk abin da zai jawo ya kaskantar da musulunci ko ya sa musulunci dariya shi yake yi yanzu wannan abin da za a faɗa izgilinci wa addini kuma biya addini ina ɗaya daga cikin abin da ke warware musulunci na waƙidul islam ɗin nan da kake ji ana faɗin su daga ciki akwai yin izgilanci ga mutumin da yake riko da sunna kamar ka ce kai ta ci wandan mana ustaz ba na faɗa ba to wannan yana fadda mutum a musulunci me yasa kake masa wulakanci saboda ya riko da sunnar manzon Allah ina fata an gane to wannan abin ka kiyaye shi idan mutum mai ilimi ya faɗi shi ya fita musulunci musuluncinsa ya ƙare sai da sake sabuwar kalmar shahada to haka yanzu yi ya kasa ga mutane ko a ga yaro matashi ya bar gemunsa sai kaga ana masa izgilanci ana cin mutunci ana wulakanci ko kuma ka mutum jabe ta to jikin abakar gumi ko haka ya taimaka ko kuma ce sanni sama'ila idris saboda ka ce abu allah har mai faɗan wannan ai ba yabo yake yi ba zagi yake da cin mutunci to duka wannan kuskure ne a musulunci to kuma yanzu an dawo duniyar waya ne sai ai wani comedy da mutum mai siffar addini to wannan abin da suke yi fita ne a musulunci za ka ga wani shi da kansa yake yi dan yi trending ya samu mabiya ko me ake samu liban masallah yake samu wannan musibar ya tafassun abubuwa kuma na cin mutuncin addini za ga akwai wani shaki yana nan ba haushe ne fa yadda baka sani ba ko musulmi ne ko arne ne amma daga ya saka asuwaki yana wani abu na cikinci wa addini a cikin tazo to wannan abin da yake wala warware musulunci in musulmi ya shafi ta musulunci yana daga cikin wadin islam guda goma da aka lissafa su yin izgilanci wa wani abu na sunnar manzon Allah kana sana ka yi shi to wannan sun yi kokarin yi su munafikai shi yasa za mu ji abin da Allah faɗa mana narkon azaba ga mutumin da ke izgilanci wa addini ya ce ƙala ahadul munafiqina fi gadu tabuk ɗaya daga cikin munafikai wata rana a yakin tabuka ana zaune ko ana tafe sai ke ba da labari sai ke cewa ma ra'ayina misla qurra'ina haula'i argab butunan yace wallahi ni ban taba ganin mutane kamar waɗannan hafizan qur'anin nawa ba yana nufin manzon Allah da sahabbansa ba su ga Qur'anin ba su ne kuma farkon ɗaliban ma musulunci ko ba su bane farkon hafizan Qur'anin sahabbai kenan sai ke cewa ni ban taɓa ganin mutane irin waɗannan makaranta Qur'anin namu ba saboda me yace a ragaba godunan mutane ne masu kwaɗayi in aka kawo abinci masu haɗama masu cin cin abinci yanzu nan ai haka zagi ne wulaƙantarwa ne ko yace wala aka zaba alsinan kuma ban taɓa ganin makaryata irinsu ba ga kwaɗayi ga ƙarya wala adbana indan liƙa ko ban taɓa ganin matsorata ba yayin gamuwa da abokan gaba ma'ana ga kwaɗayi ga ƙarya ga tsoro a zo na ƙarhinta mutum cikin ko ina ka ce mutum ai wani matsoraci ne a haka ba ban sa kai manzon Allah a abin da yake koyar da al'ummarsa tare da cewa shi ba shi da tsoro bai taɓa jin tsoro ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tsoron wani halittar Allah ba tunda Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallam amma kullun yana yin addu'o'i na neman tsarin Allah ya kare daga jin tsoro dan ni da kai mu koya mu nayi saboda tsoro na kasin ko daga cikin addu'a ya cewa wa a'udhu bikum minal jibni wal bukli ya Allah ina neman tsarin ka kare daga jin tsoro da kuma rowa hadis ɗabi'u ne munana ai a ce mutum matsoraci ne kana gida kana kwanci a wani motsi kamar wani abu ya haigo ka ce kai da kamata ka fito ka gaya ya ake ci ka leƙa ka hasa ka kai ba kuma kai kwanciyar ku a to kai za ka fara neman gurin gudu kuma kaga wannan bai yi ba ai ya ce ban taɓa ganin mutane masu tsoron abokan gaba ba lokacin gamuwa da abokan gaba ya ni abin da yake nufi rasulallahi wa ashabuhul qurra yana nufin wai manzon Allah da kuma sahabbansa wanda Allah ya yabe shi ya wanke daga dukkan aibu da nakasu a wani gufalata wa izga dauta min ahlika tuba ibina maqadil likisan da ka iyo sammuko kana nuna mutane dabarun yaki to general din soja ya san tsoro a gaba ɗigarsa ba ce ba layinsa ba ne musamman sojan gaske ba na siyasar najeriya allah sauri ya ce fatsala lahu ahu bin malik sai wannan sahar mai suna ahu bin malik ya ce masa kazzabta ƙarya kake ka ji masu imanin gaskiya yana faɗa ce ƙarya kake kuma da kace sunna ta gaskiya in ka jan aibata mutumin kirki ustazu malaminku malamin unguwarku mutumin kirki dan agaji bawan Allah ana faɗa ka ce ƙarya kake kar ma kai shakku kawai ka ce ƙarya kake shine abin da ya kamata ka ka ai ka san dan me yake aibata shi saboda yana riko da addini dan a mutuncin ko ba haka bane haga tabi'un da aka tashi haga da duk wanda yake da alaka da sunna za ga mutane suna aibata shi suna cin mutuncin sa duk wani sharri kuma sai an kakala an lafta masa don kaji an faɗo wannan game da mutumin kirki ka ce ƙarya kake kar ka saurara wanda ya faɗa ko waye ka ce kai wannan ƙarya ne ko waye bane ko kuma ka ce kai ba gaskiya bane ko waye kenan ai ka ga dai me kake nufi kenan ya Allah mu da ka faɗa ba gaskiya bane ya kake to gaskiya to za ka iya rantsewa abin da ka faɗa ka gani a to amma an faɗa ta to kuma an faɗa ya zama haka to wani shine kaidar sunna amma ba da dai bane kana jin cewa mutum mutumin kirki ne kuma sai a faɗi labarin ƙarya game da shi kuma kai kana gurin kuma kai shuru wannan kamar kai addini ne ina fata an gane ka ce kai wannan wani ba zai haka ba kada ka baka dadirce yadda shi bai ji kunya bai faɗa abu na aibi game da mutumin kirki to kuma kai da me zaka ji kunya gurin kare mutumin kirki tunda ai Allah ya bamu dama ne mu kula kawai da zahirin mutane babu ruwanmu da baɗininsu baɗini Allah ne kaɗai ya sani amma a zahiri mutumin kirki a gahir gatun Qur'ani kullun yana masallaci kullun abubuwa na alkhairi zaka kullun karatu ga sa auri shine kuma sai a faɗo wani abu na aibi a game da shi ko baka taba ganin alamun aibi ba fa babu alamun aibi baka taba gani ba kuma sai ka shiru to wannan ba da dai bane dole ka kare mutumin kirki sai shi ahu bin malaka ce masa kazzabta ƙarya kake yi duk abin da ka faɗa nan ƙarya kake yi ya ce walakin naka munafiqun kawai dai kai munafiki ne ko ba ma wannan ba la ukbiran rasul sallama wallahi sai na ba manzon Allah labarin ka abin da ka faɗa wannan abin da ka faɗa ƙarya ne kuma kai munafiki ne kuma sai na faɗa manzon Allah abin da ka faɗa saboda bar magana ce fa zahaba aku sai shafu ya kama hanya zuwa ga manzon Allah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan yaji ba manzon Allah ya kubirahu dan ya bashi labari wadal qur'ani qad sabaqahu sai samu har an yi manzon Allah wahayi qur'ani ya riga ya sauka ma Allah ba shi labarin abin da munafikin san ya faɗa gashi abin da Allah ya da shi da ya faɗa duk yanzu Allah an kwashe manzon Allah an bashi labari kafin ya zo ma Allah faɗa manzon Allah ko yace fa qala zalika rajulu sai mutumin shi kuma shi ma ya kamo hanya ya zo domin ya kare kansa tunda an ce za a faɗa manzo Allah abin da ya faɗa haka ba zai zauna ba ko sai kamo hanya shi ma a guje dan ya zo ya faɗi kariya ya ci shige abin da yake nufi dabiya da munafiki ne fa qala zalika rajul tashiti ya rasulullahi ya manzon Allah inna ma kunna naqudu wa nal'ab abin nan fa da aka ce na faɗa ba na faɗa bane da gangan dan cin mutunci a'a kawai dai muna hira ne dan mu dan yi barkwanci mu dan yi wasanni maɗan yi kwamidi ne ba gaskiya ba yanzu sai a yi kwamidi kuma da malamin addini sai aka ga an saka wani zallabiya ga asuwaki ga hirami wani sufar waye malaman addini ke kuma yana wani abu ne batsala da iskanci duk wanda yake wani abin ya shiga uku in kai lakin ka shiga uku in kai kwamin ka shiga uku saboda kallon wannan abu ma haramun Allah ka tsare imanin sai sa yanzu imanin ka zai baka sani ka ce ayyamin zan Allah kawai muna hira ne za ɗauke kewa saboda tafiya ce mai nisa idan ba a hira za ga abin duk an gunduri kowa ya gaji da tafiyar ya sami ki ɗan hira muna barkwanci ko wani ta hadasu risar raki muna haddi muna labari da irin labarin mahayi wanda yake tafi a hanya doguwar hanya ana tafiya doguwa in aka yi shuru kowa zai gani yasa zan ka shiga irin doga motocin da aka tafiya gurare masu nisa sai ga an saka muku ga talabijin an kama labaru ana yi kun ka hajjirgin sama saboda tafiya ce mai nisa wani lokaci sai ga ga talabijin an kunna muka ko kuma wani lokaci jirgin zamani ne a baya kana zaune a sittin na sittin gabanka to bayan kujerarsa ko tv sai ka kunna da kanka kana kallon abubuwa don wani rage maka gajiyar tafiya da kuma kewar tafiya duk suna haka yana to in muna yin irin wannan ne don mu ɗebe kar mu kewar tafiya da kuma mu yanke mu ga cewa kamar mun zo da wuri yanzu ka mutu zuwa Kano daga nan in kuna hira da wani abokinka ko za ga babu wahala har an isa amma ba kowa za ka yi bacci ka farka ka yi miƙa ka yi hamma ka yi tagumi duk kullum sai ka gani daga ba za ka zaka gani sai to irin wannan muke yamin zan Allah muna yi ne na tsaba da hiya anna afariqa dan mu rage nisan tafiya gare mu ala ibn umar dan umar yake cewa abdullahi ibn umar yake cewa ka anni anzura ilaihi kai kamar gashi ina ganin mutumin kan da yake ba manzo Allah wannan wannan bayanan nashi muta'allaqan bi lat'ati na ta sallama ya rike ragama ta taguwar manzon Allah ma'ana ya rike ta zalla tafiya bai kula shi ba ya ki tsa saurare shi shi kuma ya ki bar manzon Allah sai bin shi har ya rike ragamar taguwar manzon Allah ya manzon Allah muna yi ne saboda kaza kaza kaza ba mun yi da gangan mutunci bane kamar da ka san munafiki haka yake in ka riƙa shi a magana ya ta kama ƙarere yake dan ya wanke kansa wallahi tallahi billahi lis ya ta nan tsaba jin tsoron Allah wai shi ne ka yarda da abin da zai faɗa to yace kamar ina ganin mutumin gashi nan ina tafiya ya rike ragamar taguwar manzon Allah ina ta bada uzurin sa har ma yace wa ila ina ko ina ne wa innal hijarata lalatan tabu rijlaihi har dutse yana tuntuɓe da zuwa tsoma tafiya saboda tafiya yake ya rike ragamar wuyan raƙuwar an rike so yake ya tsaya saurare shi to ba kallon gaban shi a gare tuntuɓe da dutse ya bilkin haka da tafiya shi so ke sai an karɓo zarinsa kuma an yadda an yafe masa to amma ina Allah ya riga ya karyata su kuma ya ce su ɗan wutan ya ce ko inna ma kunna na kudu wani abu yana cewa ya manzan Allah kawai fa muna ɗan wasa ne muna ɗan barkwanci ne fa fa ya kula su salama sai manzo Allah kuma yake ce masa abillahi ko wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu Allah da ayoyinsa da manzon su ne abun wasa a gurin ku yanzu Allah ne abun izgilanci da wasa kada sama da me zaka yi barkwanci a duniya sai da ayoyin Allah sai da manzon Allah shine abun barkwancinka shine kumidin ka kai kuma to la ta'tazilu kar ku ba da wani uzuri ma kad kafartum ba da imani kun kafirce ko da a da kun yi imani to fadar wannan abin yanzu ya nuna kun fita a musulunci shine haga illar yin izgilanci ga abu ne shafi addini sai ka kiyaye duk abu in dai na addini ne kar kai wasa da shi kar ka barkwanci da shi kar kai wa wa abu dan ayi yi dariya ayi raha kai baka rike wani aswafi kullun kana hama kamar kaza ba da dai bane saboda aswaki ya siffa ta addinin musulunci abin nan da ba za a ke magana a kansa ko a zawon dokar ta ba idan shawo musulunci ne addinin manzon Allah ne a barge mu a sake shi duk musulunci ne so karka yi zance ire-iren wannan ko maka bayani ka kira sunan wani malami ka ce to wani malami me ya kulla suna faɗa suna faɗa to wani malami ya kulla in dai sallah ce a gwanin duka kafirce ta mutum musamman idan mutum mai ilimi ne Allah ka tsare imanin ya ce to ya ce su ne abin wasa taku ya ce ma ya tafi tu ilahi wa ma ya ziduhu alaihi manzan Allah bai juya ya kalle shi ba kuma baya ƙara wata magana in ka cire wannan aya in shi ƙara cewa ya manzan Allah inna ma kunna naqudu wa nal'abu sai manzan Allah kuma ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazilu kada kafartum ba'da imani Allah ka tsare imanin kace wa zala fihim qawluhu azza wa jalla yace ade kansu ne su munafikan nan na yakin tabuka aka samu saukar wannan ayar da Allah yake cewa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su dan me kuka yi wannan magana kuka ce kaza game da manzon Allah da sahabbansa kuka zage su kuka ci mutunci ko la yaqulun na saka sun ce inna ma kunna naqudu wa nal'abu ai kawai manzon Allah muna yin hira ne muna dan yin raha ne da barkwanci dan mu ɗebe wa kanmu kewar nisan tafiya ul to ka ce musu abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un za kuna wasa da su kuna izgilanci da su yanzu Allah ne abin izgilanci ko ayar Allah ko ko manzon Allah shine abin izgilanci gare ka su ne abokanin wasannin ka la ta'tazu kar kuma ba da uzurin kar ka farkun ba da imani kai kun kafirce ko da ada ku yi imani ma'ana malamai suka ce ko da mutum mutumin kirki ne mai imani ne idan ya izgili ga wani abu da ya shafi addini to ya fita a musulunci sai dai sake sabuwar kalma kuma ya tuba kuma ya gyara halayensa to haka yanzu mutane ne suke fita ba sani ba saboda tsabar jahilci ya suka ce zai dawo amma shar'in ne sai ya sake gyara ayyukan tana ga wata ana lake cewa wa man yushrik billahi ko ya mun ne a cikin karshen alfurqan din nan da lake magana akan manya manyan zulubai guda uku ya la min ne la yadu wala ilahan akara ba sa shirka da Allah ko ba sa kashe ran da Allah hana kashe shi ba sa yin zina ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ko Allah faɗa ku duk wanda ya wannan ya gamu da zunubai kaza kaza kaza ka samu fa illa man taba wa amana wa amila amalan saliha to sai ya ta kauna sharadi ya tuba tuba kuma sai sharadin tuba sannan ya sake jaddada imanin sa kuma ya tsara ayyuka nagartattu to sai Allah canja zunuban su dawo lada amma ba ka bayyana da yana sa mutum duk aikin da yayi warware har su ma suna ganin inda ya taɓa zuwa hajji sai ya rida to yanzu ko ya dawo musulunci hajjinsa babu ya riga warware ya sake zuwa ko miliyan takwas ko to haka mutum sai ta addu'a ya sami zalake addu'ar cewa Allahumma ya muƙallibal ƙulu sabbit ƙalbira dilika saboda zuciya da harce baki wannan hatsari na gun ɗan adam yanzu aka fita musulunci baka sani kuma shi Allah ba a masa wasa don Allah ba bikin wasa ba ne yasa ka kiyaye ka kiyaye maganganunka ko ya ce la ta ta zuru daga fasin ba da imanikun inna ko an ɓaye fasin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimina in har mun yi waɗansu daga cikin ku akwa in ji ubangiji saboda mai jahilcin su su ba su fahimci abin ba ba sun yi bane su da gangan ko kuka zuga suka yi to amma nu'adhib ta'ifatan wasun ku dole sai an musu azaba bi annahum kanu mujrimina saboda mujrimai ne su sun yi da gangan suka kirkira abin amma wanda misali ya shiga abin bisa shi bai fahimta kai ke ba an loba shi ne in ya tuba insha Allah mar afwa shi ke Allah ka tsare imanin yace al-istihza'u was-sukriya bid-din hukuncin istihza'i izgilanci was-sukriya bid-din izgilanci da wasa da addini ka faɗi wata kalma ta cin mutunci dan ai dariya da raha kuma a cikin harkar addini me hukuntarsa a musulunci yace wa ahlahu da kuma yin izgilanci ga ma'abuta riko da addini mutumin da yake riko da sunna sai kuma ka masa izgilanci ka wulakantar da hidan amar dariya amar barkwanci yace kadarun azimu wannan hadari ne mai girma yatasahalu fihi ba'dul addu'afa'ul iman mutane masu raunin imani suna yin wasa da wannan sha'ani sun dauka abu ne wanda yake common ne ba wanda damuwa a cikin sai ka ji mutum kawai ya ganka da wandan ka ne so sakani sai ta maka saki wandan ka tsallake ruwan ko mai wandan kaninsa da dai ire-irensu ko ba haka ba ne yauwa ko kai wani baka sai tawo jika bakar gumi ko bai bane malamin tauhidi da ya shahara sosai sosai ko kai gana sai tawo gwan jafar duka saboda cin mutunci to wannan hatsari ne ba karami ba yace nani wa yasabunahu hayyinan suna daukan sa abu ne mai sauki wa huwa inda Allahi azim amma abu ne mai girman laifi a gun Allah yin izgilanci da ma'abuta addini ko yin izgilanci da wata sunna ta addini ko kace kamar gemun kamar da kai ni fa gemun nan wallahi wani kabe kabe yake ma ba zai faɗa maka ni wallahi dina da kamar ana kuya da wani kaza da kaza ai sunnoni da yawa shi kuma malamai suka ce shi fa marin gewa ba fa sunna bane wajibi ne na fata an gane kasa aka ce sunna a yaran fiqh kenan ƙasa da farin lakin ina fata an gane to shi barin gemu a musulunci wajibi ne ba maganar sunna bane wajibi ne ko rashin barin sa kuma ka bada ta akalla guda uku a lokaci da kai na farko ka saba umarnin manzon Allah haga babban bala'i kenan kuma kana sane ina fata an gane wannan kuma Allah faɗa mana cewa duk wani saba umarnin manzon da gangan yana sane me Allah faɗa game da shi awi da cikin Qur'ani mutakin rasula min bada ta bin huda ويتبع سبيلا نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا dole saba umarnin da gangan yana sanin narkon bala'i ne ke diransa abubuwa bal to sai kuwa annabi ya ce eh ka sani da kuma ka ce a kuma kana lafiya ka isa ma ku duba yakin Uhud fa da aka jefa umarni tsaye manzo Allah ya bada sahabbai suka karya shi ba a bisa ganganci ba amma ladabin da Allah ya mutu mutum saba'in aka kashe saboda wannan abu suka mutu a yakin mutum saba'in aka ji mutane da yawa rauni har manzon Allah da kansa da rauni a cikin a wannan yakin saboda me dan a nuna musu muhimmanci ko matsayin manzon Allah shi ba da yake da kowa fa shi fa na musamman ne fa duk abin da yake fa shi special abu ne matsayin wannan a cikin ku to daban ne daga nan sai tsara shiga taitayin su game da bin umarnin manzon Allah to haga astage mu sababarin manzon Allah astage mu kwaikwayon mata ne daudanci eh ai mata su ne masu rage mu ai shi gemu ai ai adan namiji ne mata kuma sai kuma sai ka aske bazala kuma ya tsinuwa ga wanda yake kwaikwayar mace a kowane irin abu ko bai bane to kai ka tantage mun ka haka ga uku to masifu ne masu tsari akan asibiyar da ta gani kamar wani simple abu ba ma ta ba rage shi ba rage shi ba matsala ce shi kai da safi a barhi kawai a barhi yadda yake haka haka aka yi so au kulli ha mun da ku taka je mu ku barhi yadda ku taka yi wa qasu shari shi kuma a gashin baki ku daddatse shi ku rarrage shi kiwa ba ta ka aske tandal ba ka rarrage shi ka rarrage shi sau kaga kadai wannan shi ta cikin bala'i baka sani saboda haka in kana arcewa ka daina ko yasa za ga su a Saudiya haramun ne a gidan aske aske ma gemu mutum bai isa ba bai isa aske ma gemu ba dan akwai doka kasar sai da kai ka je ka aske da kanka a ɗakin ka ko a ban ɗakin ka amma gun mai aski salon ka ja wasu gemu ba ka isa ba doka ce kuma sun fi kowace ƙasa yawan security aka ce a duniya security din da ka ji akwai security su su kuma ka yi kamata zauna a zauna lafiya da mutane ko to kaga ya ce to da haka mutum sai ya kiyaye wannan abin ya ce wa minan nasi man ya ja'alahu zalika akwai daga cikin mutane masu maida yin wasa da barkwanci da istihza'i da izgilanci ga masu addini ko ga addinin kansa fa ki hatu majalisuhum shine ma kamar wani ƴaƴan marmari da suke ci abun zaman su ma'ana yin izgilanci wa addini da yin izgilanci ga masu riko da addini mutane a yau da yawa sun mai da kamar shi ne wani abincinsu da wahala mutum ya launa in irin waɗannan jahilai ɗin ne da yi wani abu na sukar addini idan ka ce suna ta to to yanzu za ka jawo maganar kaza yanzu ya ce muku kaza shi komai ya muku magana a kai yana cin mutuncin masu addini yana kuma izgilinci ga masu addini ai mu 'yan gargajiya ne haka ne ya ce maka kai tsaye ma mu fa 'yan gargajiya ne haka ne tifta har faɗa maka zai su suna gargajiya to wannan yake ce bai san abin da yake bane shi yasa gargajiya ai jahiliya kenan ko a gargajiya ko ko shi ma da ke faɗan kuma ƙarya fa yake ƙarya yake mana yace mu muna nan abin mu na da to a ji ga gidanka irin ginin babanka ne ko irin ginin ka na zamani kai kayan saka harka ne yanzu irin na mutanen da ne ba iri ɗaya bane to dan me kai bane zamani me yasa me yasa baka hawa zaki yanzu shi ne abin hawanka me yasa eh a sai gidan gargajiya da kace ai ko me yasa gidanka ba a je tulu ba ana ruwa a tulu ba ba magana fiyata ba magana randa ba ba su kuma babu me yasa me yasa a tambaya ga san ku dubu za a maka ko ba za ka bada amsa ba to musulunci abinda manzon Allah ya faɗa ya zama addini to ka rike shi in ma kaga kai ba za ka rike gagan ba kun ga wanda ya rike karka da ka aibata shi kai shuru sai abin da zanta maka zunubin ka kwaɗe ne kawai rashin yin kai da kai amma kai baka yi ba kuma ka aibata mai yi to aibata mai yi kuma shine mus imanin ka maka yanzu ya rushe baka sani Allah ka tsare imanin hmm? a sosai kuwa sosai ma kuwa sosai kuwa ya ce fayal miduna ko almustaqimina sai su rika zunde da aibata masu riko da addini wa yaskaruna min almu'minin suna kuma izgilanci ga mu'minai mutum ya riko da addini ya zo ta shi sunna sak bid'a sam to ya shiga uku yawa sunna sak bid'a sam dawa ko ku lura anan idan zaka yi sunna sak fa sai kuma ka tashi kai karatu idan sunna ba an ta kawai da ka sai kai karatu karatun kuma karatun gaske na hadisi a gun ma'abota hadisi ko me za ka yi ka tabbata kana da hujja da garanti daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai Allah yake ce maka wala yahillahu an yafala filan hatta ya'lamu hukum Allah fi dole ka je ka san hukuncin Allah game da wannan abin da za a yi ya manzon Allah da zai yi aure wa yayi auren sa ya manzon Allah da aka mai rahiwa ya yayi da aka masa rasuwa ya yayi inda da dubu mara lafiya ya yake yi komai sa sai ka je ka koyo kai ma idan za ka yi sai ka kwaikwayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so karka je kai a ƙarƙarin kai ma ka ce kana sunna sak din kuma ka je ka shiga cikin layin ma wani bala'i da ko Allah samu dace yace wa hadha min sifatil munafiqina to irin wannan ɗabi'a ta aibata masu riko da addini da kuma yin izgilanci ga wani abu da shafi addini to siffa ta munafikai alladina qala Allah ta'ala wadda Allah faɗa game da su muhaddidan lahum yana gargada su yana jin kullun su yake ta musu qulis tahzi'u ka ce musu ku je ku ci gaba da izgilancin naku inna allaha mukhrijun ma tahzaru da sannan Allah zai bayyana abin da kuke jin tsoro shine haga an faɗi sunan su da suna yin abin sa koye ba san su waye ba amma yanzu gashi har Allah ya faɗi sunan su gaba daya an faɗa manzon Allah kuma shi ma faɗa ku zai fa gaba ɗaya sunayen su haga an musu fallasa kenan har aka waye gari in an ga huzaifa an yi rasuwa bai je da na'iza ba to an san wannan munafiki ne wanda ma ya je ɗazu to ba zai ƙara masa addu'ar Allah da tsayi shine kuma sunna dole ka san ba akan da dai yake ba ya mutu ai haram da kaje da na'ida sai haram ne kaje ka tunda kai kana da yaqini ba kan da da yake ba ko ba wai abin da yake din shirka ne ba wai kawai ka ba'ira ba ne in ka ba'ira ne matsalar sa daban amma shirka yake yi ya ba wa waɗansu mutane siffofin ubangiji kuma ya wuce a haka dan me zaka je da na'ida sai dan me zaka ci Allah da kansa bayan an hana ma manzon Allah faɗa akwai wani malami da aka yi sanda aka fara fito da irin su taku ba su dinnan sai yake cewa ya fi da fatawa ya ce duk wanda yake saida ta in yi kira ɗaurin aure kar ku je taronsa in aka masa haihuwa kar ku je gayyar sunansa in aka mar mutuwa kar ku je jana'izarsa ko ta mutanen gidansu kaga wannan abin da ya faɗa malamin da a ce malamai da mabiya sun ɗauki wannan ɗabi'a ai da yanzu zunubi da waya hannu ko ba ka bane da abu da yanzu an daina yi a in kai waya gari ka ga ta auren aure a anguwa duk yan wata ki zuwa saboda an san halin ka mummuna ne kai dilan kwaya ne kowa ya sani an ki zuwa aka ma mutuwa kowa ki zuwa wallahi mutum bai saba sai ya zo tuwa ga mutane ko shi waye bai saba wallahi ya ce saboda kai dan kwaya ne ba hikenan ba shikenan mu ga ta kare amma mun waye gari ba a mutane bara'a kuma sai aka ta zunubi da sako to haka shi yasa su gaba da yin kayan su Allah ka tsare imanin ina miki yace sai Allah ya ce to wannan mun gama kissar munafikai a yakin tabuka sai wata gaba mai muhimmanci cewa kafin manzon Allah tafi a yakin tabuka su je munafikan nan sun kirkiri wani masallaci a garin Quba dan Quba a wancan lokaci kamar wani ƙauye ne a jikin Madina kamar a da shekara talatin ka ce garin lamido a gashuwa har garin lamido a da ai gari ne mai zaman kansa ina fata an gane haga amma a yanzu ya zama adake anguwa ce to ya zama duk gashuwa ne to a da kamar ka ce garin lamido to kuma ma da haka take amma ta ma yanzu ta zama duk garin madina ina fata an gane yana ga daga masallacin manzo Allah zuwa Quba kilomita shida ne zaka tafi ka gashi na hanya bai wuce kilomita shida ba in a hanyar kafa ka je ka kanka ka dawo to sai suka kirkiri wani masallaci su munafikai a garin amma a san kuba nufinsu shine ya zama kamar wani bes din su gurin taro su duk ya na zana su na yasu to sun samu gurin taro da za su na yin meeting kuma sun samu gurin da za su na hana masu raunin imani zuwa sallah masallacin kuba masallacin kuba din nan fa shi aka fara ginawa a tarihin musulunci na manzon Allah da manzon Allah ya hijira zuwa Madina mun karanta muku manta ba ya zauna a Quba tsawon kwanaki aka sayi fili ko aka bari kyautar fili manzon da kansa ke dauko dutse da bulo ake gini da sahabbai aka gina masallacin Quba bayan ya koma Madina ma an gina masallacin manzon Allah yana tahowa daga gidansa ta Kanas dan yin masallacin Quba yana fara raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam har ma yake cewa duk wanda yayi tsarki yayi kintsi daga inda yake a cikin Madina ya kama hanya ne masallacin Quba ya nafila raka'a biyu to za ba lada kamar yayi umara ta ga ba karamin bonan zaba ce wannan to su ma sai kirkiri wani masallaci a kusa da na Quba din dan su raba kan musulmi kaga inda ana cika wannan masallacin sai aka kuma ga wani a gefen sa kaga za a rage fasin zai to wannan sifar munafikai ce ga masallaci ana sallah ana komai kuma sai wani ya zo kirkiri masallaci dab da shi ba nisa don a rage mutane a raba kan musulmi ko? sai daga cewa masjid biraru masallaci wanda yake na zalunci da kuma cutarwa wanda an yi saboda a cutar da musulunci sai suka nemi mazala ya zo ya buɗe musu masallacin suka ce mun yi masallacin ne domin tsofaffi masu ƙaramin ƙarfi da ba za su iya fita ba su je masallacin ku bayan nisa to ga wani sabon kusa da su su samu jam'i sannan ana tsananin sanyi ko tsananin ruwan sama to ga masallaci kusa kaga dai an rage mutane wahalar tafiya manufar a zahiri kamar mai kyau amma kuma Allah ya san ƙarya suke manufar su babba shine sun yi shi ne saboda zanto gurin taron munafikai da za su na mitin ɗinsu na ƙulla musulunci makirci da kuma ƙoƙarin raba kan musulmi su na taruwa a masallaci ɗaya a raba su to wannan shi ne manufar su da suka ce a zo a buɗe musu su fara sallah to kuma lokacin manzala yana shirin tafiya ta buka sai ta musu su yi haƙuri yanzu yana kan wannan shirin ne in yana daga tabuka lafiya kalau zai je ya buɗe musu ya kamo hanya a hanyar dawa Allah ya bashi labarin asalin manufar yin wannan masallacin kuma Allah ta kada ya dai shiga masallacin dan ba masallaci na Allah da manzon Allah bane ba ma haka ba a je a rusa shi sai a mazala ta shi sahabbai ya ce ku je ku ku rusa masallacin ku kona shi kuma haka aka yi shi masu dirarun kenan ko ya ce menene launin akar minan nawaya alkabisa lil munafiqina ya ce wannan yin masallaci na dirar din nan shi ma wani sabon salo ne wani salo ne na musamman daga cikin munanan ɗabi'u da ayyuka na munafikai ya ce wa darbun min durbi makarihim kuma wani misali ne ko wani kirkirar salo ne na nuna irin makircinsu an yi masallaci a anguwa guda ɗaya ana sallah ana komai haka kawai kowa na sallah fa anguwar sai wani kuma ya zo shi daga dungu guda shi ma buɗe masallaci to me kake nufi in dai aikin Allah za ka yi ka ba da kuɗin a ƙara gyara wancan ɗin da ka gina shi kenan zauna lafiya ma a shi kenan ko a to shi ma sai ya yi nashi kamar yanzu kana da tunani mai kyau za ga kuɗinsu da sun shahara in dai zauna a anguwa to dole sai ya yi masallaci lahi na kansa suna nan shi ba zai bukowa sallah kuma ko da a anguwar kan ya zo akwai masallaci to in ya zo shi daga baya shi ma ta kirkiri nashi yau da gobe yau da gobe ya mana ba nahi ba ne a haka suke ai yanzu aka gangare su in kana dawa can gari sai ga masallaci a nan ga wani ma a nan tsakanin wani masallacin fa da wani fa baya wuce ta koma talatin fa wani fa duk wannan inda shari'a tana aiki ba za a yi haka ba kisa gunda mutum take da gata yanzu kamar kasashen su Saudiya din haka ko baka masallaci baka yi ta ba komai na hukuma sai ta baka dama an zo an ga gurin ya tantance a masallaci an yarda tukunna in ana so ka kudin naka din dan ka samu ladan sai a baka dama ka gina tsari kaza kawai in ga gama gini shine kai aikin ka amma wa zai kawo liman hukuma ce ba kai bane ai kuma sai sun duba su wurin ya cancanta ya masallaci ya cancanta sai sai su ba irin mu nan bane kawai mutum sai tashi kuma saboda wani abu da ba musamman addinin ba ko mun rena ma galibin mutane sun rena ma Allah fa gida ne ya ce fili fuloci 50 by 100 amma duk girman wannan fa in zai masallaci a gidan to sai ya dauko taku biyar a asalin filinsa taku kuma goma akan titi ba ka ke ba ba ka ke ba to wannan kana san Allah kenan in gaske ne ka dauki handirar duka takun da kake son tashi to ya iya gidan na filin kuma da kai in gaskiya ne to sai ba da taku goma a iya filin sa na gida sai ƙara taku 20 akan titin al'umma idan ana nan shekara daya goma 20 sai ta yi sako to wata rana sai ya je gurin gurbatattun ma'aikata da ba sa kishin al'umma ba su da sanin ya kamata sai su ba shi dama ya ja layi da tita da masallaci sai ƙara gidansu kuma daga nan duk wanda yake gidansa a gaban masallaci shi ma sai zai biya a gurinsu sai ƙara zan layi ba ka ke ba to wannan cutar da addini da kuma raya addini ne cutarwa ne to ni ka faɗi wannan sai wani ba fasarar cewa kai ba ka san addini da sai aka rabar da gwamna ka ce duk irin wannan a ruhe su to ya ta ka ruhe masallaci kuma asali ba masallaci bane titin al'umma ne ko ba kai bane titin al'umma ne lokacin muna yara kanana in ka kalli titunan ungonin mu fili na gaskiyar gaske fili mai kyau amma duka yanzu an cinye shi saboda me saboda su iyayen farko na kasar a wancan lokacin sun yi wa al'umma future plan ma'ana tunanin gobe da jibi za ku hayayyafa za a yi aure za a yi mutuwa za a yi wane ne to ga fili a gaban gidanku ku yi duk uzurinku a nan bai shafi kan titin al'umma ba ba zai hana mai wucewa ya wuce ba amma yanzu ba ba ka isa ba ko me za a yi akan a anguwa a ka tsage titi ake yin sa za ka taho da za ka wuce kuma ka ce a bada hanya wani ba ya zage ka wani kai ba kai da haƙuri kuma titin al'umma ne ba titin ku na ku ba duka wani zalunci ne kuma galibi wallahi daga daga masallaci ake fara yin daga masallaci ne sai wani kawai ya zo asalin gidan shi taku biyar da dauka ko biyu ma wani sauran taku goma a kan titi sai ya gina masallaci sai ta sallah ana nan ana nan ana nan in aka zo za a rushe masallaci a sake sabo kuma ya ƙara cin wani titi haka ake sai ka ga yanzu in wani abu za a zo a yi al'umma a unguwar ba ya sa yi ba dan ba za a iya biyan diyin rushe waɗannan gine-ginen ba ya bar ku aka guje ku ta yi kawai tsakanin zalunci sauran zalunci in kana son Allah da gaske kana son ka samu ladan fili za ka siya na musamman sai ka bada kai masallaci wannan shine kana son Allah gidan naka da ka siya kana sha'awar masallaci a gurin ya tantance masallaci to ka shiga asalin filin gidan na gaske iya faɗi masallacin duk kai a cikin filin ka na asali kar ka sitan al'umma ko tako ɗaya don titi yana haƙƙin al'umma ne ba a da jima sama da sanadarinsu amma da an cinye su saboda munafurci da kuma zahin sanin addini kuma an fake da masallaci in ka ce kuma yanzu a ruhiya ta kai ba ka san musulunci ko ba ka ke ba to ƙasa ta kuma wanda yanzu amma an waye gari ita hukumar ma ba ruwanta ma da al'ummar su kai kullum yalan samu abin su ko sa su ne kawai a gaban su kullum yasa wannan ya fita a wannan ya koma can a kullum abin da suke da yansa su ba abin da ya dame su Allah ka tsare iman a nan za ta shigo to ka gani to suka ce in ka ji magana suka magana ma kai irin wannan abin da ake yi na a zo a yi masallaci abin da bai tantance ba to a madadin fa ka samu lada zunubi za ka samu saboda ba bukatar masallaci a gurin ba shi ake bukata ba in kana son addini in ka zo ka kalli ya al'umma suke rayuwa yanzu a nan anguwar akwai masallaci guda ɗaya to masallacin mai yiwa ko ya tsufa ko abincinsa ya mutu to ka fitar da kuɗi a gyara sai ka samu lada ba ka sake wani masallaci daban ba a anguwar akwai masallaci babu islamiyya to suka zo ka samu ka kuma guri ka siya ka rushe ka gina islamiyya a'a ga wani yara matasa masu ilimin addini sai ka haɗa su ka ce to ku buɗe makaranta a nan gurin ni zan na biyan ku albashi amma ku sa kuɗin mako ko wata wanda ya kawo ku karɓa ku yi abin da ya kamata wanda bai kawo ba in ɗan suna da ƙoƙari a bari ta gaba karatu ina biyan ku kuma ni albashi haka ala al'umma amma ga ba haka mu a sai ce da gina masallaci abin da ba a buƙata masallaci ya kashe kuɗi miliyan kaza a masallacin kuma an gama abinda ake so na addinin babu dan suka ce masallaci fa ba kawai an yi shi bane dan ai sallah kadai a cikin ayyukan masallaci shine bayan ayi sallah to kuma ana karantar da mutane a ciki kuma shefu wahala ai to ka dauko malamai kace to tun da yanzu da masallaci kuna zuwa mana karatu a masallacin unguwarmu sai kana ba su allowances dan su dan samu karfin gwiwa su suma kuma yi bane kai ka taimaka da dukiya shi kuma ya taimaka da iliminsa sai ga an ci da al'umma gaba ba wai kawai a zo a ta gina masallaci a samar tayil a kasa idan ma kuku ba ciki amma daga sallah dai a rufe to wannan haka ba a samu asalin me ake nufi da masallaci karantarwa a masallaci shine an raya masallaci an raya masallata an koya masa kuma sallah amma ga masallaci an yi ba yi sallah yanzu kana yawo a gare da masallaci da yawa an gina su wanda da a ce an bi shawarar masu ilimin addini da ba masallaci za a yi gurin ba. Sama kudinsa ne, za ka hana shi, kuma shi ya rena ta waye. Mutane sun rena ai malamin addini, suna ganin shi ai shi wani bai san abin da yake ba, shi ai ai ai ai shi bai waye ba, don me zai tambaye ka shawara. In ga gaban maka ya buga maka waya, ko ya ba sammako, to wasu ki matarsa yi. ya rasa kuma ya zai a gyara wallahi da nan ai ban sani ba kawai dai na rubuta masacin kuma dai ban bata ba to yanzu ya kenan malam ka rubuta eh kasa kuma shine ban bata ba ai kuma ka bata ba ba ka rubuta ba ai kai magana ai ai kai magana yanzu ka ce yanzu ka kada ka wuce ka ce ka saki matar ka wance ka faɗa ka kade ka saku ai ka faɗa amma niyya kai a zuciyarka baka faɗa ba to ka tsaye kuma daban amma ka furta a baki ka su saboda ka eh amma ka rubuta a rubuta magana ce ai ya rubuta dama sun yi saki biyu to rannan ta bata masa rai sai zai rubuta a takarda ya saka ta kaza kaza kaza sai sa aljihu kuma da ya da gida sai gidi kawai abubuwa sun daidaita ko bai bata ba dai shikenan ta za ta masa wanki ko wani waye waye ta tuba ta gani to yanzu ya kenan ya ta sa kuma na to ga ya zo gurin malama dini to wannan kenan ko kuma an masa mutuwa ya rasa ya za a yi ba ga zan zafi a gidansa ko cikin daren ma da doko maka aiwa ne ne ya rasa to ya rasa Allah ya jikan shi Allah ya kai masa Allah ba mu alheri da safi ya za shi to ba ka yake so shigo kai yanzu kai ne kai ne ba kai ne kai ne yanzu mutumin Allah ba kai baka san duniya ba kuma ka zo ka rungumi gawar ka zo shi ba zai zo gun babu na da rasa ba sauransu yake ji da aka yi muna cikin masifa ko to haka suka yi da mutanen masu addini shi yasa suka ce malamai to kai kuma malamin addini ka ba kanka kuma izzun nafsi mana ka kimanta kanka ka mutunta kanka kai ma kar ka zama banza arha ko ba yi bane yawwa kar ka zama banza arha kai ma yau tun da ai duk wanda ya san kimar abu ai mutunta shi yake to ka mutunta kanka da kanka kai da Allah baka abun duniya da lahira ko za ka zo ka zama kanka kawai yus arha kai ne dai abu da kai kawai gogari ya sa daga nan aje farka kenan daga an yi wannan mutuwar an gama ba shi ba kai a to sai a gyara in baka kuma ci gaba da shan bukar azaba so amma dai abu na addini da yawa da muke ba daidai bane ba daidai bane Allah ya samu dace a to ai wani bai karanta ai wani ba za mu karantar yanzu wani bai zai kai hannun gurin yanzu ji karatu a ya girma haka shi shi ya yi oga ne idan ke dan jarin suna dan yanzu haka ka da wayar suna kwanci a dan wani gurin ta kallon wayar tun daga magarar ta kallon waya har yanzu bai yi wani abu na duniyar sa ba ko kwaya daya amma ya kalli comedy ko ya kalli badala ko ya kalli wani shirme tun daga magarba har yanzu abin da yake kenan sai an kira sallan nan mai karfin fa shine zai kokari ya samu raka hudun da dai amma wani a kokarin bai gawayar ba har a yi raka a ɗaya biyu ko kullum haka yake yanzu ba abin da yake amma bari zo nan da karatun nan ba kun isa wa yanzu a bari zo ai ku ai ba ku da abin yi ne ai ku ba ku waye ba ne wala ka yace kallon ku wani wala ka yace ganin ku kuma da za a yi wani abu na addini shi zai fara magana to wannan ai bai halatta ba sai ka to ai na ka rubuta haka ko yanzu gani a ai ina gani ko musulunci ai ba kana gani ake nufi ba in ka ce fa bai halarta ba dole ka ce Allah ne faɗa Qur'ani kenan annabi ne faɗa hadisi kenan to na suke a'a to amma a musulunci ba haka ba musulunci ba haka bane shi ba ina gani bane musulunci a manzon Allah ya faɗa ko Allah ya faɗa shine musulunci to haka muke rayuwa yanzu ba kowa ba ne ke ganin ƙimar mai aikin addini in ka gane ne ka ce wallahi galibi wani bala'i ne ya ɗaure masa kai kuma yake neman mafita ta dole shi wani rashin ma na ruwan hidahi ai ba shi kaɗai ba ne a gidan wasu su nemo wala wani ba zai je ba ya kai mutum amar mutum ma shi ba zai je makabartar ba ba ga sanar da yawa ba dan uwansa ya mutu amma shi ba zai je makabarta ba saboda ya girma zuwa makabarta shi ai makabarta yawa ne da shi ai makabartun na abi sabon ne ai haka zai faɗa maka sai ta rukuce mar to kyatsin aure ya kuma cikin daga kasha kwana fa yawwa ai malam dama wallahi na ya ce a ai yanzu na fito uzuri na ne kai maka fito uzurin sai muka haɗe ko ba yi ba ne to ka yi haƙuri in kana buƙatar tambayar ka zo ka samu in an jima so kaza kala ko ko kuma sai ka yiwa ai musu miki to kai baka da hankali sai ka biye su kuma ai muna musu ne ni na ce kaza shi wani ce kaza to wai mai gaskiya ta kamata ka kimar magana wato ka tafiyar ka kar ka ce kala ka tafiyar kawai shiru ma amsa ce to duk wannan ba daidai bane a musulunci ko ya bada kai shiri ne ko mai da a to ai abin da ya tabbata to wannan kai wala kasar da ilimi kai ma ai da ilimi amma ko da shi daga saka san mai neman gaskiya ne to sai ya tare ka da uzurinsa sai ka kula shi sai ka ba shi amsa sannan ka san mai kokarin sanin addinin don babu laifi a ci amma haka kawai baya alaka da makaranta fa ba ruwan shi fa da makaranta sai ka sha kuna ta maka wallahi dama mata ta ce sai na sake ta to ba ka sake ta bai to ba hikkenan ba a ai malata ka tafi can ka je gurin malaman can su maka bayani mu almajirai ne ba mu san kitsin sake ba yanzu muke koyan karatu yalla yalla Najeriya kawai aka tafi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi